الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da dawo da mu yau goma sha ɗaya da watan hudu alif dubu biyu da goma sha bakwai a wannan halka ta mun ta asubahi don ci gaba da karatunmu na kitabu zuhudu wal wasiya wadda yau za mu tashi a farkon harafin sini kuma kamar yadda aka sani aka kuma saba za mu karanta sai daga baya mai bayani da shari wani ta je ce bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu alaikum حرف السين أتي السبخات يا مغبون تبني أتي السبخات يا مغبون تبني أتي السبخات يا مغبون تبني وما لك لا تميل إلى القياس وما لك لا تميل إلى القياس أتجهد في بناء الصرع فيها أتجهد في بناء الشرع فيها
أتجهد في بناء الصرع فيها أتجهد في بناء الشرع فيها
وما يبقي السباخ على أساسي وما يمضي السباع على أساس وما يبقي السباخ على أساسي وما يمضي السباع على أساس ذنوبك جمة تترى عظاما ذنوبك جمة تدرى عظاما ذنوبك جمة تترى عظاما ذنوبك جمة تدرى عظاما أخاف عليك سلسلة سلسلة النحاس أخاف عليك سلسلة النحاس أخاف عليك سلسلة النحاس أخاف عليك سلسلة النحاس كلامك صالح كالعسل شهد كلامك سالم كالعسل شهد كلامك صالح كالعسل شهد كلامك سالم كالعسل شهد ودمعك جامد والقلب قاسي ودمك جامد والقلب قاسي ودمعك جامد والقلب قاسي ودمك جامد والقلب قاسي وأياما عصيت الله فيها وأياما عصيت الله فيها مضت وبقى الحساب وضرب فاتي مضت وبقى الحساب والقلب قاسي مضت وبقى الحساب وضرب فاتي مضت وبقى الحساب والقلب قاسي ما شاء الله so um, shi mai wannan littafi ya ce um, afis menene afis sabakat ya mahbunu tadani um, nawa littafin suka ce matsabun da kafu amma mahbun ne naku gallik kafa ne ko kuma kafo ne ko ko gallik kafa to magbun مغبون بمعنى هكذا أفي الطبقات يا مغبون تبني yace a fista bukati tabni yanzu a kan kasar gishiri za ka yi gini ya maburu ya kai a tararre ko kuma wawa yanzu wanda ya zo a kan kasar gishiri ya kama gini kam kagare ko ɗan asara ko kuma wawa cikin biyu duk sunan ne in dai ba wawa ba ne shi to a sarare ne saboda zai gini kuma zai asara mana zai asaran duk kuɗin da zai kashe saboda garanti in dai ka kulla gini kan ƙasar gishiri wato ƙasar kanwa kenan babu inda ginin zai je zai rushe wato ka san me za ya gaya maka wai hakan fa hannunka mai sanda ake maka kai da ka ka zama kamar da duniya wuri share wuri zauna ai duniyan wato ɗungurgun ɗinka ba ta wuce misalin wanda ka ya dace gadan nadan ya kisa ta a gaba wai ita yake nema ita yake so ita yake murnawa ita yake wa dariya to gaba ɗayanta ba ta wuce wanda misalin ta kama wanda ya zo ne irin ka kai da ka dage mata ita zalla ɗin ka wanda ya zo yana gini ne kan ƙasar gishiri shi kansa mutane dai da shi duka sun sani ba inda ginin nan zai je haka kai din nan kake kai da za ka dage ba ji ba gani a harkar duniya kawai dare da rana ina ka fito duniya ina za ka ce neman duniya me kake yi duniya kana faduwa ka mutu shi kenan sai ta yi tama dariya ta gama da kai ko maganan ta kare kenan kar ka ɗauka za a sake wani abu duk wahalar da kai ta sha mata nan dare da rana a kanta kawai kana haɗa gumi to kana faduwa ka mutu magana ta kare ta shiga in ba sa'a ba da ita kadai ne ma na kasa gaba ba ka hada da wani na lahira to ba abin da ya bambanta wanda ya saka duniya a gaba a wurin wauta da asara ba abin da ya bambanta shi da wadda ya zo yana gini akan kasan gishiri duk layin su dai shine yake gaya mana asis sabakati tabni yanzu a kan kasar gishiri za ka yi gini ya mabu ya kai wawa ko kuma ya kai a tararre duka na ɗauka wa malaka me yasa ne ka ne me yake damun ka la tamilu ila qiyasi ba za ka karkata zuwa ga ka zauna da kanka ka kiyasta wannan lamari ka duba qiyasi shine abun da wato measurement measurement measurement auna abu tsakanin abu da abu a auna ko sai a fidda wanne ne wanne ne wanne ne ba wanne ne ba shine ma'anar kiyasi ka zauna ka auna tsakanin duniyan nan da lahirar nan me yasa me yake damun ka bara ka zauna ka yi kiyasi ba bara ka karkata zuwa ga kiyasi ka auna ka ga me zai amfane ka tsakanin duniya da lahira ai ma mai hankali kan ba sai ya auna ba ba wani kiyasi da zai iya yi wani kiyasi za ka yi kuma duniya kuma da lahira kuma sai dai da yake lahira din za a daɗe kila kake gani kafin ka je ka ga yabanyan da shi yasa da yawa waɗansu suke suka fi karkata zuwa ga duniya din in ka lura kafin ka ga gida malam da za a nuna wa wani ɗa a ce ma wannan ɗan baya zuwa makarantar boko tun da aka aike shi bai taɓa taka boko ba a zamani yanzu nan fara muke da duniya ta zama nashe-nashe kowa ita yaron da za a ce maka Allah baya zuwa makarantar boko abun nuna ne da yasa eh sai an gyara zama tukunna ma baya zuwa a yanzu ma'ana yanzu ga lokacin da ya kamata ne kowa zai yi zage dantse ya yi wa har abun nunawa ne ma in an ce ma yaro baya boko mai ƙoƙarin a yau babu kamar shi shine wanda zai sa ɗansa ya ce to bari ɗan sa shi ya ɗan taɓa na, na, na, na addini kaɗan sai ya daɗa wayo nan ma fa ba wai an ce ba zai bari gaba ɗaya a'a sai zuwa gaba za mu za mu saka shi ana ana duniya ya ɗan taɓa na lahira ko zuwa gaba akwai wanda suke ɗan hakan ɗan wannan ƙoƙari amma ba wai gaba ɗaya shi ba zai san ina yaron da baya yin boko abun nunawa ne yanzu kasan boko kuma duk wanda kaga yana yin sa dai duniya yake nema in ya ce ma ba duniya yake nema ba to ka ce ka ce yau Allah ya nuna mini in dama kana yawon neman makaryaci baka samu ba an ce za ka yi magani da shi misali in ka same shi dai to za a baka wani sirri to ka samu wanda bai ya sa ya shiga boko ko ya sa ɗansa boko amma daga nan bai ta ta hannu lahira muke nema da bokon nan to ka ce ka samu da tafi borno mana borno ma fa ba jami'a nake yi ba ka je inda ake fita zaman dirshen don neman ƙur'ani in ƙur'ani za ka nema ko ka tafi zaria in littafi kake nema a bara ta shiga boko da sassafe ana rigirgin karyawa da kai maza ka kama hanya ka tafi za ka ga mutum ba babba da shi ba a dole sai yana bin ka'idodin su saboda me saboda ya samu shaidai ya san ƙarshe dai akwai abin da zai biyo baya shi yasa zai daure ya haƙura wa wa'annan malamin har da arna a cikin su ta jagwalgwala shi ko a jikinsa saboda mai saboda ya san akwai abin da zai biyo baya wata rana za a zo ya manta da wancan wahalar gaba ɗaya da yake wannan ana yawan samun wayoyinsa su ba da wuta da wuri tun gari ya waye kowa can za ka ga yake nufa in ma can din wannan ilmin sana'a din in ma dai gari ya waye biki ya ta ko rumfarsa ko shagonsa ko garkarsa ko gonansa yana da matuƙar wahala da ka haɗu da mutum dai irin kudin nan ya ga sassa ina za ka je wallahi zan je karatu ne ai sai ya sake duba kai eh karatu to kiyaye hanya shi ya ga abun mamaki shi yana ganin da sassafe ake kama fara yan ganka da sassafe kan mana ya kamata za ka je shishirya wuri ka kakkaɗe shago a yi wane ne a yi wane ne da ta wannan fa shi har yanzu a shi yanzu wannan bai san kan bai san duniya ba ke ya tafi ne wani zai je buɗe littafi to ka dage akwai ranar yin dillanci wanda bai haɗa da nakan ba ya zama duniya zalla ya sa a gaba ranar da aka mutu ranar ne zai gane ba da wani ya ɓata rayuwarsa gaba ɗaya gaban da a zo mala'iki ya tambaye shi kai kam ne ne ka zo yi duniya a wani wani wani ai wato a duniyar nan mu ne kasa ya ta lissafi dole ka kuma kai sakai ƙarya ba zalika yawmul haq mai ƙarya ma gaskiya zai faɗa ranar dalle mai mai gaskiyan ka a can ba a ƙarya kana ji kana gani za ka ta faɗin abubuwan da kai miyagu ba ka isa ka kauce ba to za ka yi ƙarya a ranar abubuwa gaba ɗaya ga su a fili yau wasu gula sara'iru ranar tonon fili in ka ɓoye ma gashi nan zai zo ya tsaya kowa yana kallo ka ma jiki to wani ƙarya za ka yi kuwa ga kana kallon ka don da kai kaza da kaza ya ka zo kana kallon kanka inda ka san video coverage da ake ɗauka ɗin nan a da a kama shi a riƙa kallo da aka jama'a dai wanda duk kaga yaro ɗu neman duniya zalla baya haɗa da lahira ko kuma ya fifi da lahira don in ka haɗa ma to in ka fifi ta duniya kuma wata magana ce kuma sai ka ji ƙur'ani ya ci kwalanka ta baya ke bal tusiruna alhayata dunya bal dai wannan ya fifita suna fifita rayuwar duniya akan lahira an gudu ba a tsira ba to ko dai a zuciya ka ji duniyan nan ba ta kai kawai ba auren ka kai dai kawai larura ce larura ce ta sa ka kake neman duniyan nan har ka riƙa jin kunya kunya na Allah ga abin da Allah ya tura ni da yake wa makalatu jinna wal insa illa li yabudun amma ka tuba in mutu ya auna harakan neman duniyarsa a yini sai ya ga awoyinsa goma sha takwas gaba ɗaya a harkar duniya ne shida shida ne kaɗai yake neman lahira da su wai wai mai ƙoƙarin kenan fa in akwai shi kenan wanda zai iya ware ma awa shida wa'annan duka lahira zalla kaga shi ma yayi abun a sake duba shi ne dan Allah bai kamata ku zauna ku kiyasi ba kiyasin da la malaka la tabilu ila ila kiyasi ila kiyasi me yasa ba ka karkata zuwa ga kiyasi ba ka kiyasta ka gani da duniya da lahiran nan wanne ne ya kamata za a ba da priority a kansa yace to atajhadu fi bina'i sar'i fiha wa ma yubqi istibaqu ala asati atajhadu yanzu kokari zaka tsaya murjan jamba dare ba rana fi bina'i sar'i fiha cikin gina ka ta fare gini cikin duniya kai kokarin ka kenan kaza akwai irin su ake in duniyar ta samu abubuwan suka ba da wuta wayoyi sai ka gaba aikin da zai rika yi kuma sai kokarin wato gina ka ta fara gini haka za ka gani da mutum ya samu kuɗi ya tara ya tara ya tara sai maganan wasa da kasa in ji malam sai an gina ginin ma ya gama ginuwa ya yi sai daga kai ya je yawon bude ido ya ga wani gini ai ba abin da ya kamata a yi kawai sai ya zo ya rusa wannan ka ga dai hauka kam ya nuna sunan da aka kira shi da shi da zuwa mabun din na ya tabbata wawa kenan tunda Allah ya baka karfi sai wani fili mana to ka gina tago banda horo sai ya zo sai ka ga kawai an zo da gire da irin jaka mati sai ya tira babu girgin kawai sai a rusa shi gaba ɗaya inda za ka gane bayi da ƙwaƙwalwa basiran ta tafi a nan fa kan hanyar tashar magarin nan wani arne ese dan gaba upstairs bayi gidan saman ne ba wadda in kai kam inda ka a ce ka samu irin wannan to sai a ce kakar ka ta yanke saka dangin ku gaba ɗaya za su rika buga ɗirji ce a gidan dan babu ne ai eh wani ba eh sosai kila ma sai an yi daga ce a kwakulo dangi da ya an tambaya wannan ka gidan wani ne a bace ai ai dan ya tando kaduwar kawar mamar mu ce gaba da abu sai kare a kare kare wai saboda ya yi kafin gini mai ƙarfi da ya gire sai ka samu ka makala kanka da shi alhali babu dangi ba duk kame kame to amma wai hakan shi wanda in an samu aka ce dangin ka ne wani fa aiki kawai yake a gidan saboda ana gani yana shiga yana fita a gidan za ka yi ƙoƙari ka bai wuce mai shara a gidan ba amma za ka ga kana ƙoƙari ka yi abokantaka da shi saboda kai ma ka rika shiga kana fitar gida ka samu pass amma shi a hakan wannan din wai ya je ya gano wani ya je yawo ya ga wani gini da ya zo kawai sai aka zo kawai aka rika zungure gini kawai kam aka rusa shi aka sake wani haka zo ana ta gwanjon abin nan fellen kwano kataki wane ne nan angonmu nan kaf gidajen angonmu nan da ɓangun kewayen nan jerusalem ɗin nan gabar da yamma kudu da arewa ba inda ba je aka yi warwaso ba ranar da aka gama rusawa aka katakin nan aka zo yake kowa zai fasa kawai almajiran mu ma sun jajje babu inda ko ina warwaso kawai ka zo ka ɗiba kawai ka za ka zuwa ka sake gina wani to kai kan wanda baka san kan abun ba sai ka ce to me bambanci Musa da kalamu duk dai ofisiya ne amma shi da yake ya kai wannan kadami shi ya san maka me yasa ya rusa wancan me yasa ya wannan kai ka samu wannan kai ka magana ya kare la yamguna an hahi wala ko ka aljanna ne wai dan aljanna qur'ani yake la yamguna an hahi wala baya neman canji shi kenan an gama da an shiga aljanna ne canji zaka nema ina zaka je to to kai ma haka in ka samu wannan wancan na farin da aka rusa la ta buguna an hajiwa na faraka ne wani canji ba to haka abu yake a tajadu fi bina sarfi sarfi asar ba asiru ba waye na shi wata lissafa na wa kasa ne aka kuba duka haka dukan mu kenan haka da to sarhu bai ta qur'ani ila al-had ila al-had qul sarh ko ila al-had qul sarh falamma ra'u hasibat hujjatan wa kashafat an taqaiha ko a tajadu yanzu kokari za ka yi tarihi bina sarhi cikin gina ka ta fara gini fiha a cikin duniya kai kokarin kawai da kake kira ai fiha a cikin afwan fiha din abdamiru ya udi ila aqrabi mazkur ko asma wato kokari kake yi fi bina isfarhi cikin ginin ka ta fara gini fiha a cikin kasar gishiri da ake magana din duniya kenan ina dai ana gane yaren kawai da kai ake mai neman duniya kaɗai zalla ba ruwanka da harkar lahira tara biwa gobe kiyamanka kuma komin dabaranka ba neman duniya kake yi ba ido daga ko ya kake yi ko kai ne agogo wanda koyaushe aiki yake ko to wallahi ta tsinka na yi za ka mutu kana mutuwa kuma za a ja shimfiɗa ta cikin wancan rani kwana ranar ne za ka gane ka kuskure kuma gane wanda ba zai ma amfani ba tunda ba barin ka za a yi ka dawo ba qur'ani ya ce a menene wa fi qulin ma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون ku lura da ayoyin nan biyu Allah ta an fi ya ku ɗan adam musulmai muminai muwahidai wa an fi ku ciyar da me za ku ciyar min mara zakana ku daga cikin abin da muka arzuta mu da shi min kabili an yaji a hadakumul mautu tun kafin ɗayan ku mutuwa ta zo masa kai kokari ka ciyar tun kafin ɗayan ku mutuwa ta zo masa fayaqula rabbi har ka kai ga yace ya ubangiji na laula akkarda ina ma da zaka dan jinkirta mini kadan wai malaika mutuwa ne fa ya zo zai dauki ransa wai wai yana faɗi eh don Allah da za a dan jinkirta masa ne ila ajalin qarib zuwa ga dan wani lokaci kadan dan kadan ma fa saddaka yace wallahi zan gaskata duk abin da aka ce a gaskata na wallahi zan gaskata wa kun min as-salihin kuma zan zama cikin salihai duk da wasu malamai sun daga cikin masu tafsiri sun ce a sadaka din nan na zan ba da zakka zan ba da sadaka tun da an yi magana wa an fi gode amma sadaka zan gaskata ga duk abin da aka nema a gaskata da shi na lahira fa saddaqa kun min salihin zan zama cikin salihan bayin Allah Allah ce wallan yukhira Allah nafsan idza ja'a ajalha har abada ba za mu yi jinkiri ko da rai ba idan dai ajalin mutuwar ta zo ba ku tsaya da za mu ciki wallahu kabirun bima ta'malu Allah masani ne sanin ciki da waje na abin duk da kuke aikata saboda haka kai da kake kokari wurin ginin katafarin bene iya a cikin sabakat wato kasar gishiri to ka sani fa wa yau iski baku ala asasi asibaku ginin da aka yi a kan ƙasar kanwa ko gishiri wa ma yi rufe ala asasi ba zai ragu ba ba zai wanzu ba a bisa tubalinsa an gane bisa asas shi ne foundation da ake yi din nan kafin a ɗaura gini to in dai ƙasan ƙasa ɗin ƙasar gishiri ne to ko ka sa tubali foundation ɗin ka ɗaura gini ba zai wanzu ba rugujewa zai yi ribzawa zai yi za ka kar ma duniya ta ma dariya ka ɗauka ta same ta kana ha ta inda ka je kana yaki haƙori ka ɗauka wani abu ne babu wani abu asara za ka yi daga ƙarshen ba sa a kai ba ba yi zuke ba ku ala asasi ai ginin da aka yi kan ƙasar gishiri baya wanzuwa a kan tushensa aha zunubuka jammatun tatra idaman zunubuka zunubanka jammatun masu yawa ne kai ɗan adam ka tara su da yawa jammatun din nan daga wancan aya kalla idan duka filar guda kan daka وتحبون المال حبا جما كنا صنف dukiyarku so mai yawa hubban jamman to jammatun din kenan mai yawa arzulubin ka abu ne mai yawa tattara yana bibiyan juna kuma ana yin wannan za a sake sabga wannan kuma ana wannan za a sake bugo wani kuma tattara ke kuma a sallar rusula na menene tattare ko in ji ƙur'ani izaman suna bibiyan juna izaman a wurin girma masu girma ne manya-manya wani ya shirgo wani laifi wa Allah sai ka raka sai ina za ka kamo shi ma ko ko babu akwai waɗanda fa yanzu fa mutum yana zaune zai aika a ji a neman wa jariri sabon haihuwa a nemo shi ya zo a ya za a kirɓa shi a tukunya a yi mar kwaɗo da shi to ka gaya min don Allah wannan in zunubi kake takama da shi kake yi wannan bai dama kai sha ba kuma wallahi an ce akwai masu yin haka jariri za ga ya sato shi a kai masa shi ya kirɓa shi ya yi kwaɗo da shi ya cinye shi ya sha jininsa kaga in takaman ka kai kana yin laifi bai wuce su giya kake sha ba kai yaro ne a ruwan ko wani zina ko ya duk kai yaro ne ka ba da wurin ana magana wa'ina suna nan su wai akan duniya ko ni za su iya in ka zo kana suna da makafa wanda suke zuwa wurin su za su ce to za ka iya ko me muka ce ba ba dai abun zai samu ba shi wai damuwa ba wai abun da zai yi ba ina abun da nake neman zai samu na duniya kenan ko zai samu da faɗi kawai menene faɗa kawai
sai ran da aka fasa wannan rami aka sa shi
to sai ka tuna ka zauna ma tukunna ka tuna shin irin wannan kan wani irin foro ne kake tunani za mana lahira tsakani da Allah ba ka sani ba suna yi sau nawa ake zuwa samu mutum an kwakule idon sa an yanka harshen sa mace an yanka kaza an cire fat fat in ba a yi don me za a samu abun ayar tsakani da Allah kabari fa makabarta fa mutum zai je saboda rashin tsoron Allah a manyan garuruwan da yake akwai masu gadi za a zo a kama mai gadi a ɗaure shi mai gadi makabarta a ajiye shi yana kallo ma saboda ba da labarin ya suke yi in juni ka kai an kawo mai gadi ɗaure ka za a yi wani gari ya ba zai faɗa ba sai fiska kawai saboda ya san zai ba da labari har yadda aka yi da shi ɗaure shi za a yi ya zauna yana kallo a zo a tambaye shi ma tukunna wanne ne sabon kabari kuma wanne ne kabarin mace ko kaza ko kuma wane saboda shi daga gadi ya sani kila wani dan kasuwa ne hamshakin mai kudi an ce a sai a nemo a nemo idanu wani mai kudi sai su ce dole ya nuna muku dole ka a kwakulo a tono shi a kwakulo idanu a yanko kaza a yanko kaza suna yi diga mun sani a nan gari ma an taba an taba yi ko an kama wani amma da yake akwai daurin gindi tun yaushe aka sake shi yana yawo a kai ko an ji ji labari mai kuɗi ne tun yaushe yanzu yana yawo makabarta ya je toro za su cire fasfas na na abu suna yi shi yasa aka sani saboda haka wallahi wani lokaci in na zauna ina nazari sai ce to don Allah idan wani mai zunubi kaza za a sa shi a wuta wani to ina za a sa masu irin wannan fasadi kuma wanda suna da wurin mitin ba da za su haɗu wai su kuma wai jini dan adam suke sha ba wai a'a spiritually ba ba ba spiritually spiritually ba ba yanda ake cewa za a zo a yi tsafi a zauna wajen akwai wuri ma aka ce musamman za a je a zauna a zu ka biya a zuba maka yadda mai shan giya zai biya zauna haka masu neman duniya suke yi gaba da gaba ba wai a tsafi za a yiwo abun mai shi ma bai sani ba an jawo jini a ɓoye a ɓoye a'a dan adam din za a kama shi sau nawa wai suke kubcewa wani har ya je har gidan har an mataki ko idan da ko ina ko ba gaba ga mari ga ba mai rediyoyi an kama shi ba wani ba inda ya rage ba a ce ba ka ka san sai su wai sai su aske ko ina da ko ina har mara har gira babu gashi ba ɗaya za a bari sai an mai da kai kamar kwalba sai a zo a ganni a yanka ka marigayi ba ya zira ba yana ba da labari yana sun gama komai an sama ɗan gajeren wanzan safari ai fari ne ko ja ne kan to saura kawai yanka Allah ya taimake shi addu'o'i mu din dai yan dare da aka rera mu aka biyo tare da bushancinsa aka aka samu a gaba mu taimaka mu taimaka aka ta addu'o'i sai ga babu wani mai gadi ko mace sai maka suka bar hanya aka buɗe mai kawai ya fita da gudu ya je duk inda ya je ɗan sanda ma ya je zai musu bayani sai sai su yi kukin bindiga ba su yarda da shi ba da ƙyar ya samu Allah ya taimaka akwai namban waya a kansa aka tambaye shi namban waya ya ce akwai namban da ya haddace namban Allah ya ji mai roba abokinmu ya kira shi shikenan ana ta nema wani suna yankin kano wani suna ashe yana ta can samu naka taron kaya fa yaje a jos ya aka yi ya aka yi kawai suka shafa mara ko da kawai an ka rinta baka shikenan suka gurbe daga zuwa kayan kaya shikenan sai ta fita can kawai Allah ya sa yana da nisan kwana har an sa shi fa ya ga komai shi kawai mutum nawa suka samu wannan tsira za a zo kawai a zo a yanka mutum a tare jini suna zuwa su sai su zauna a teburi wal iyazu billahi dan adam ya gawurta auren saba wa Allah ya kai wannan ba zai kaga ai lalacewa ka ta dai lalacewa kuma da kuma da gaske suna yi saboda haka shi yasa Allah yake cewa in hum illa kal an'am bal hum adan dan adam ya lalacewa kamar dabba ne Allah ya kai bari ma dabba ma tana karkashin zunubuka jammatun tatra izaman zunubanka masu yawa ne suna bibiyan juna izaman kuma masu girma ne so aghabu alayka ina jiye maka tsoron silsilatan nuhas sarƙan nan ta tagulla ta narkakken dalma kenan ranar gobe kiyama wannan sarƙar za a zo da ita zira'i saba'in amma fa zira'in ba na ɗan adam ba na mala'ika to zira'i kam sarƙa kam aka ce zira'i saba'in na mutum ma don Allah akwai wurin da zai samu a ɗaure inda irin ka ne wani wurin ai yadda ka san hukun goro haka za a hange ka ba inda ba zai ɓuya ba a jikinka kaf za a zarge a damke a tamke sai ya rage sarƙan kawai za a rike gani zira'i saba'in fa malam zira'in ɗan adam ma balle a ce ma zira'in mala'ika kai ka san girman mala'ika Allah ne kuma ya faɗa khuduhu fangulluhu thumma al-ja'ima salluhu thumma fi silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluhu kazan da hadisi ne za a ko kuwa mu wayar wai to ina menene wane ne zalika alkitabu la rayba fi Allah ne yace zira'i 70 arda silsilati zar'uha sab'una zira'an duk wanda ka gani a wuta sai an yi maka na kafin ya shiga za a yi wannan duk dan wuta sai an sai an maka haka daurin kamun kazan kuku tukunna amma tamka irin na fufun goro la yusiku wa saqahu ahad ba wanda yake dauri irin daurin ubangiji subhanahu wa ta'ala سلسلة النهاد نهاد فقال جنبا ونهاد ونازل ولا ونازل ولا تنتصرانكم يرسل عليكم أشواز من نار ونهاد فلا تنتصرانكم سيمي نعم كلامك صالح كالعسل شهد ودمعك جامد والقلب قاص to kalamuka kai dan adam zancen ka kam salihun mai daɗi in an ji farau farau farau farau kal asli shahadu kai ka ce zuma ne farar sada kowane dan adam ka haɗu da shi a wurin magana ka amma kar aiki ya haɗa wani mu'amala na aiki ya haɗa in sai ka daina marwa kalamuka sari'u zancenka kan akwai daɗi ai ba wani mugun da zai yarda magana sa kai kama da aikin ka kowane mutumin banza za ka ga a wurin magana fatar baki ka rau rau rau rau rau sai dai mu'amala ta haɗa ku ta aiki sai ka rena mai كالعسل شهدوا كمر زمع فرساك ودمعك جامد ga magana kam kamar kamar zuwa farasaka wurin daɗi amma wadan uka jami'i hawayen ka kuma wato a sandare ba za ka taɓa gani yana kuka ba don ana faɗin Allah ya ce annabi ya ce ko ana faɗin lahira ko mene ne ba za ka taɓa babu inda hawayensa sun yi nisa suna nan a sandare duk wanda kaga Allah ya bashi faiwa in za a yi maganan Allah ko annabi ko harakan tsoro na tashin duniya ko wani abu kaga hawaye suna zuba a idonsa to wannan yayi sa'a sifa ne ta bayin Allah sai na umaru da jalanu da sai na bakar kai bayan Allah da yawa a tarihi zaka ji ana cewa masu yawan zub da hawaye hawayen ya zuba din ma amma fa ba wai akan ka rasa duniya ba fa kar kuma wani ya yi ce a ai mu ba hawayen mu kan nawa yanzu haka lokacin da lokacin da na yi asara ne naira dubu ɗari ila ila bai kuka ba ne a fafam imanga wallahi a gidanmu akwai wadda kazansa ta taba mushe wallahi ya fata aka rika kuka kaza amma yanzu babba ne shi ma yanzu ya zama koyi na abin nan kaza na rantsa da Allah baka samu ka ba wallahi ta kuka kuka ba inda ka san mamanka ta mutu to in kaza za ta yi mushe mutum ya mutu shanu ba wasu a kan duniya ba sa raina hawaye kuka zai tsaya yi ma bin haɗi ba ruwan sa zai ta ko asara ce ba ko kuma ka zo an kwace mashin ɗinsa ko wani abu gara ta oyoyina kai akwai wanda wallahi matarsa kawai ya saka ya kuskure saki uku ya zo ya ɗauka za a gyara da yake jahili ya bi ya bi ya bi ya bi abun ya iya gyaru wallahi sai ya fita wajen gari ya je ya zauna ya wuri kuka saboda dama ya yi abun wai don irin yawa hau dokin zuci bai ma san ba a gyara hawa shi tsabar da ikancin jahilcin ya gama kai tsaye ma with confidence ya zo wai zai dawo da ita aka ce ya dawo da ita kuma ta ina waya ai ya yi niyya ha to kai niyya ne o ya yi niyya ka yi niyya shi ke nan niyya kawai to ai saki uku kai eh to ai ai yanzu ai babu kai ya'ya goma sha ha ya'ya goma sha to me rabu da ya goma sha inda kuma ya bata saki uku kowane saki da takardansa ba wai irin saki ka faɗa da bakin nan bane dama ya sake ta ma'ana ɗaya aka yi faɗa aka shirya ya sake sakanta shi ya ɗauka normal kawai ba komai ya zake dan mata wata takarda a rubuce takarda wai da aka ce mai ai saki uku kai kuma duka takarda yake a'a ai ɗaya sakin baya mantawa da wani da wani da wani da suka ba shi shawar ba shi ya yanke ba kaninsa wani da wani wani abu ya kowa kafin kafin ni ma aka ji aka nemo ni wai dai za a nemi fatawa ka san mutum yana son abu sai ya gama ba da kansa amsa tukunna sai ce ma ai yanzu kai ai ka za ka za ko aikin banza ta dawa bayanin na ai a majalisi ta ba ku labari wani ya zo san da ya launa na mini tambaya kai sau shida yanzu ai kana gani ai kaza kaza matata kaza kaza nace ta sarku yace ha to ai sai aka yi kaza aka yi kaza nace ta sarku yace ai akwai abin da aka yi kuma kaza nace ta sarku ya sake da nace ta sarku duk yadda ya murda ya murda zai ce ta sarku ta sarku kaulan wahidan wallahi karshe komawa wani ke yi waje ya sa ɗan shanayensa a gaba ya yi ta kuka ta tafi shi kenan da yawa wasu sun san magana da nake yi ne wasu wanda ba 'yan angon nan ba ba san su ne ba san magana da nake ba amma ko an sani an sani haka zai iya sa ɗan shanayensa a gaba ya ta kuka ya wuce kuka tun daga zaman da aka yi wa mutuwa za ka kana talaka saki ba naka ba ne kuma kai garaje ka haɗa akwai da babu an zo an yi aure da ƴar ka zo kai garaje ka sake ta ɗayan ma alƙuran wasu iyaye za su ce kawai ina ina ka mana wulaƙanci za ka je ka kawai ba za ta dawa dama dama mun ji labari kaza kaza da haka kawai je ka kawai ba za ta dawa to fa kafin ka sake haɗi ne he sake wata mai kuɗi ne ya iya wulaƙanci sai zai koro ki a dare ɗaya sake haɗa kayan aure aure wata amma kai wanda sanda aka fidda wani fili aka sayar aka fidda wane ne aka fidda wane ne in kai garaje ka saka za ka gane ka saki ka saki dabaran ka man shi yasa matan talaka suke da reni matan talakawa suna da reni za su yi reni iya har kwano sun san ba za ka yi garajen sakansu ba ko matan masu kuɗi kuma ladabi ai ladabin akwai akwai karatu a ciki ai sun sai suna garaje yanzu nan za a ba su red card ne ba ma yalo ba za a sake kawo ta na taɓa wannan karatun ai ko matan sai dai su kuma abun akwai bambanci matan masu kuɗin kuma wato akwai dai karatun da muka taɓa yi kuntuna a wannan matar talakan ita ma akwai nata advantage din akwai sai dai kawai in wata rana za mu sai da abun a wurin irin zaman aure walima na aure wurin zai nan kan doga ne ke karanta wadan muka jami'in alhalin hawayenka kuma a kandare ba a ganin sa a waje wani kalbu kasi zuciyarka kuma a ɗaya kashe yanda yori kolon wailul lil qasati qulubuhum min zikrillah ko akwai maganin ke kashewar zuciya kamar da mallan tawi ya kawo a tafsirin sa farkon suratul yasin yace duk wanda zuciyarsa ta ke kashe yake aikata zunubi yayi yayi ya bari ya kaka to ya rubuta suratul yasin kafa daya ya wanke da sha in Allah ya ta zuciyar za ta yi taushi aya 82 ko to ya rubuta su ya sha shikenan kafa daya wa ayyaman asaita Allah fiha madat wa baqa al-hisabu wa darbu fasi wa ayyaman asaita Allah fiha ka tuna mana kai dan adam kwanuka na zaman duniya kwanaki fa nake nufi ba kwanuka na kwanon cin abinci ba wa ayyaman asaita Allah fiya da kwanuka da ka sadi Allah a cikin su mabat kwanukan sun shuɗe kana ganin kamar ya wuce ko ayya bai wuce ba wa ba kal hisabu hisabi na nan na jira hisabi na jiranka kana ji ka sadi Allah ka more ko to wa bakal hisabu hisabi na nan na wanze yana jira wa zarbu fasi da kuma duka da gatari ko guduma amma fasi din yana nufin gatari ne amma dai yana iya ɗaukan guduma tun da lahira dai da guduma ake dakan mutane saboda abin da za ka kawo zarbu fasi a nan saboda harfu sini ne kafiya ko da haka sanata wa ayyaman asaita Allah fiya kwanuka da ka tuna kwanukan da ka sadi Allah cikin su mabar ka ci sun shuɗe amma fa kar ka ɗauka sun shuɗe sun wuce ne wa bakal hisabu hisabi na nan na jira yana sauraro yana jira kuma sai ka zo ranar wa zarku fasi ta bugu da gatari yana nan yana jiranka akwai mai tambaya? ko babu karatunmu na yau ba mai tambaya subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka